مولانا الشريف سيدي بابا الشيخ الشريف عبد الدامع عمر الليبيري لا أقول الحبشي عين من عيون مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشريف إبراهيم صالح رضي الله تعالى عنه manyan shekunai manyan jagorori musamman shugabanninmu daga zaria shek usman shek malam kanemo da shekunanmu daga kano shek malam bade ga shi muhammadu mahi da dukkan mashayiku kowa da sunansa kowa da girmansa kowa da matsayinsa ɗan uwana muridai masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masana suna cewa bin izni ya kumul abdu makamar sayyid walimla wa izzul abdi izzu malikihi zan iya cewa gaskiya ba dan izini ba yana daga babin ladabi ba zan ban so a ce na gabatar da jawabi kafin maulana sharif abdulzami ya gabatar ba to amma ba yadda zan yi an dora min wani nauyi mai girman gaske dan ban ma shirya ba ina jira ne mu ji sakon su kuma daga baya sai mu ga me zan iya cewa to amma an tilasta ni na yi magana da bata wuce da aliki akan abubuwan da muka saurara a wannan hadara mai albarka ba. malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi tun daga jawaban da muka saurara daga shi malam Tanimu zuwa shi malam Tijjani zuwa ga Imam Mahdi duka tafiya ce akan kokarin yaya za a yi a nuna mana cewa wannan taron wata makaranta ce da take karantar da mu kaunan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne eh ita kauna an yi ta maganar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suna da hujja suna da dalilai suna kuma da waɗansu wasa'il da za su kai su zuwa ga ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muka ɗauka wasu daga cikin sahabbai sun yi nisa cikin ƙaunar manzan Allah saboda irin abin da suka gani na jamalar sakalƙiyya ko لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظوره يمديك بالقبر كما يدى عبد الله بن رواحة yake faɗa yace shi ya wadatu da a ce ma aya bata sauka ta yi jawabi akan ma'aikin Allah ba iya kallon manzon Allah kadai ya isa ya gamsar da mutum waye sayyidina rasulullahi a ce aya bata yi jawabi ba kawai a kalli jamalar sakalkiya kadai ta isa tabbatar maka da cewa wannan halittar ba irin kowace halitta ba ce su suka ga irin abin da suka gani alqur'ani ya sawwara mana wani mashhadi wanda ba wai a babun majaz ba a'a haƙiƙa ne cewa wanda aka ɗauki rabin kyau aka bashi wanda aka bawa rabin kyau wato annabi yusuf ko a zamaninsa mata sun ji labarin abin da ya faru tsakaninsa da matar shugabansu aka yi ta ce ce kuce daga baya ta tara su da ta tara su an fito da shi mashhadin ya ba da wani abu na ruɗuwa a cikin jamala ta yadda alƙur'ani yake cewa sun ga jamala kyau irin na annabi yusuf faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim suka ce kai wannan ba zai taɓa yiwa ya zama mutum bane da wuka a hannunsu suka yayyanka hannunsu ba wai suka dan yanka hannunsu ba dan adam duk lokacin da ya gafala da kallon wani abu yana iya dawowa cikin hayyacinsa lokacin da wani abu ya muntsile shi ko ya soke shi amma waɗannan yayyanka hannunsu suka yi saboda sun shagaltu da kallon abin da suke kauna sai mantar da su jin raɗaɗin abin da suke jin raɗaɗin nan wannan yake nuna mana cewa in an ba shi rabin kyau an yayyanka hannu saboda kyawun surarsa to ina kuma ga wanda aka ɗauki can gaba ɗaya aka ba shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ajmalu minka لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء tabbas ido bai ga wani mai kyau irinsa ba shi kuma tsarin ido yana ƙaunar yana ƙaunar duk wani abu mai kyau don haka sahabbai in sun kalli jamala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ƙaunace shi to sun samu wata wasila da za ta kai su zuwa ga wannan soyayya ɗin in kuma mu'amala ce da iya zamantakewa da ɗabi'a ta ƙwarai to iyakar abin da aka ruwaita daga wajen su hatta makiyansa wanda ga shirin mashhurin hadisi a cikin sahih bukhari ina tsammanin hadisi na biyu ko na uku hadisin abu sufyan wanda yace kafin shigowarsa addinin musulunci ya halarci wani mashadi mai girman gaske ta yadda aka kira shi ya je gaban jarabla domin ya zama za a masa tambayoyi akan manzon Allah kuma a lokacin yana cikin tsananin kiyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam an tsaida shi an mai tambayoyi guda goma cikin tambayoyi guda goma daga cikin tambayar da aka yi masa wa hal tattahimunahu bil kadhib tunda kuke zaune da shi daga tasowarsa har zuwa yanzu da yake shi annabi ne har zuwa yakin da yake gudana tsakanin ku da shi kun taɓa tuhumarsa ko sau ɗaya kun ji ya faɗi wata magana wanda ba haka take ba yace ai mu a garin mu sunan sama as-sadiqul amin idan kana neman mai gaskiya amintacce wanda ko irin kakaci da wasa za a yi haka shi bai taɓa faɗan ƙarya ba to shi kadai ne ake nema sallallahu alaihi wasallam dan haka idan a mu'amala da zamantakewa za ta ƙaunaci mutum to lalle manzon Allah ya cancanta a ƙaunace shi shi yasa idan an ce wa maƙiyansa har a zamaninsa aka ce maƙiyansa su yi ɓatanci a gare shi sukan rasa abin da za su soke shi da shi dan duk abin da ka taɓa nasa mai kyau wannan kuma shine alƙawarin da Allah ya yi masa tun kafin haihuwarsa tun a cikin attaura Allah ya yi alƙawarin babu wani abu da zai raɗe shi sai ya sanya wannan abin kyakkyawa ne yana nan a cikin attaura ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran ko wa jirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkila laysa bi fadlin wala ghalizin wala saqabin fil aswaqi atai lafazin wala sakhiba fil aswaqi wala qawalin lil kana usajjiduhu li kulli dalilin duk wani abu mai kyau zan sa manzon Allah ya zama mai katarin samun wannan abun ne idan kana so ka yi batanci a gare shi in za ka yi batanci a gare shi da mahaifinka sai ka ji sunan mahaifin irin sunan da yake kauna ne Abdullah za ka in in kai batanci kace dan Abdullah to ba zai zama batanci ba zai zama yabo ne ma irin abin da yake so ne in sunan mahaifiyarsa ne kace dan Amina ko in ta ce dan amintacciya ba zai zama bacin rai a wajensa ba shi kuma dama sunansa gaba ɗayansa ya gore da godiya sai dina Muhammad shi yasa ba zai zagu ba sai an canza sunansa an koma wani sunan da ba sai su ce za mu zagi muzamman ma'aikin Allah ya yi murmushi ya ce fa innakum yashtumuna muzammaman wa ana muhammada duk zagin da suke ai musamman suke zaga ni ko ba musamman bane ne Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa duk abin da za a taba nasa to zai zama wannan abun abin yabo ne babu wani abu babu wani abu a cikin kalmar ki ko kaskanci mu duba wani ladabi na alqur'ani Allah madaukakin sarki a cikin suratul du'a da yayi kawo kalmar ki a wata gaba a ka'ida ya kamata wannan kalmar kin a jingina mata damiri da zai ishara zuwa ga ma'aiki amma tun da kalmar kin ce sai Allah ta'ala ya yi jiba da wannan ka'idar ba za a raba wannan damir din ba waddu'a wal layli idza kaza ma wadda aka rabbuka wa ma qala da sai ce wa ma qalaka amma ba za a sa wannan damir din ba tunda ala kalmar ki ne to kalmar ki ba za a jingina wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to lalle dan uwa in sahabbai sun samu wasa'il da za su ƙara musu son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗanda suka zo a zamanin da ba zamanin manzan Allah ba suna da buƙatuwa zuwa ga wani abu da zai reni zukatansu ya ƙara musu ƙaunar manzon Allah ya kuma karantar da su ƙaunar manzon Allah domin ita ƙauna ba kamar yadda ke ta jawabi yace ba zance ba ce ba zai kawai cewa za a yi wani so annabi shi ke ne ce shi ke ina son sa ba ai dole sai an samu abin da zai ingiza ta a cikin wannan ƙaunar to menene shi wannan abu menene shi wannan abu idan an ce a zo a koya ma biyayya ne wannan biyayya za a iya koya ma biyayya har ma ka ji biyayyar kana ma kyamar aikata ta abinda ta zo a rijistara yake jawabi yake cewa akwai mutanen da suna addini suna ma kyamar aikata addinin ba don komi ba a zahiri abin da mutum zai yi daban a baɗini abin da zai aikata daban saboda ne saboda yana addini ne a cikin biyayya kuma yana ga an tilasta shi amma idan da a cikin soyayya yake addini to a lokacin da ya kuya shine lokacin da zai fi kyautatawa ba sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun nuna mana dukkan wani misali a cikin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a jawabin shi malam Mahdi akwai ishara babba ita kauna tana zuwa da mazahir da yawa akwai lokacin da ake da buƙatar ka aikata wani abu don girmama masoyinka ba tare da shi masoyin ya buƙaci wannan abin a wajenka ba amma abin da zaka aikata zai ƙara darajarsa a wajen makiyansa su kalli cewa lalle shi ba abin taɓawa ba ne a zauna lafiya lokacin da aka zo sulhul hudaybiya a wannan shekarar amul hudaybiya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da sahabbansa an tura an tura urwatu bin mas'ud al-faqadi ya je ya ga manzon Allah ya ga sahabbansa shin za su iya ba da shi duk abin da sahabbai suka aikata a wannan lokacin a zahirin yadda ake kallon bid'a za a ce bid'a ne dan ba sa fa aka yi ba da urwa ya dawo ne ba mutanen Makka labari lamarinsa na farko yace ataitun najashi ya fi mulki wa qaisara fi mulkihi وكسرى في ملكه فلم أرى ملكا معظما في قومه مثل محمد صلى الله عليه وسلم في قومه ناجي وجن الداشي ناجي يدى أكي جرم ماشي أيسر ناجي يدى أكي جرم ماشي كسرى ناجي يدى أكي جرم ماشي أما سركي دي سركي نجا أنا جرم ماشي إذن النبي محمد يتني إدو ناجي تأجني با ناجن سمتاني وأندا لن يسلمونه أبدا هل أبدا بذات تأميك من ذات الله إنما با to me ka gane yace kadu la qatatiluna ala wadu'i idan ya rige sauran alola sauran ruwan alola tamkar su yaƙi a junan su kowa so yake sai an bashi idan kwa tanakhama nukhamatan aw basaqa busaqan talaqawha bi akuttihim idan ya fata majina ko ya tofar da yawu ko ya yi kaki sai kaga sun yi tsalle sun cade da hannu suna gogawa a jikinsu ita wannan ba manzon Allah ne ya sa su ba idan an ce an aski sai su je su jeru su yi layi kowa sai an raba guda ɗaya biyu uku uku kowa sai an bashi rabansa saboda wannan kayan manzon Allah ne duka wayannan ayyukan ba wai nassin Qur'ani ne ba yake musu in an masa aski ku yi layi a raba muku gashi ko ko in yayi alula ku yi jamba ku yi kokuwa ko in ya fata majina ku yi kokarin gogawa a ba alqur'ani ne ya faɗa ba shi abinda alqur'ani yake musu litu'minu billahi ورسوله وتعذروه وتوكروه وتصدقوه بكرة وأصيلا إن دي أبابن توقير لتكون من أبو ماكو أي كذا دعت صحبان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ina yawan wannan maganar cewar idan mutum yana so ya fahimci ya da sahabbai suke ganin sayyidina rasulullah to ya koma ya kalli bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama menene ya faru mun sani an yi wafati akwai tsari da addinin musulunci ya tanada akwai abubuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ya karantar da su aiwa mamaci wanka ya karantar da su aiwa mamaci sallah duka dai gashi nan ya karantar da su irin abubuwan da suka bata to idan ma aka ce manzan Allah ya yi wafati shi ya za a yi nasa su sun san cewa nasa ba zai taɓa yiwa a yi shi irin na sauran ba an zo za a yi wanka to ya za mu ya ce a yi wanka eh ya ce a yi wanka to kwaɓe masa kaya za mu yi masa wanka da kansu suka ce ai ba zai yiwa kwaɓe masa kaya ba to a zo a zauna a yi shawara idan aka ce ga ga ga ka'ida ta abin da manzon Allah ya karanta ga kuma ka'ida ta girmama manzon Allah ko wanne za a yi biyayya a ciki. sai tuna aisha tace dukkan mu muna zaune sai muka ji mu tsakanin muna bacci ko idan mu bi wannan yana nan a cikin muwatsa tsakanin idan mu bi ko bacci muke ba za mu iya cewa bacci muke ba ko ba za mu iya cewa idan mu bi ba duk wanda yake cikin gida da wanda yake cikin masallaci ya ji shi a cikin wannan ayar sai muka ji wani sauti yana cewa la tudarriju rasulullah kar ku kwafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jita in za mu ɗauki irin karatun zamani da ake yi ka za ka fassara a ɗauko al-yawma akmaltu lakum dinakum yanzu kuma ga wani sabon sako ya zo kuma ba alqur'ani ba kuma dole a ce masa wahayi dole a ce masa wahayi don waɗanda ake wannan maganar an tabbatar da ba shaidani ne yake musu wannan maganar ba ana magana ne daga hadara ta Allah madaukakin sarki amma wannan sakon kuma ba alqur'ani bane kuma bayan manzon Allah ya wafati kuma aka aiko shi kar ku kwabe masa riga an yi wanka an gama saura ne saura sallah to waye liman waye liman wa zai ja sallah ka'ida dai shine a zo a yi sallah to waye liman ya karanta duk wafatin da aka yi akwai wanda zai ja sallah in shi bai ja sallah ba wanda cikin sabon da zai ja sallah to shi yanzu ya yi fatiwa zai ja sallah dole zan sallah dan haka anan aka yi ka'ida aka ce to kawai babu limami za a yi sallah yau amma ba limam wannan karatun ba manzon Allah ne ya koya musu ba a'a abin da ya koya musu wannan karatun karatun girmama sayyidina rasulullahi kowa ya yi sallah zazan ba tare da limami ba sai da mutum dubu ashirin suka yi sallah ana fitowa da kowa cikin farfajiya a yi mai sallah amma sai na rasulullahi aka ce kowa sai dai ya shiga cikin ɗaki ya je ya same shi to shi ne abin tambaya na uku kuma in an zo karatun sallar kuma me za a ci me za a ci za ka sa shi gaba ne ka ce Allahumma gafir lahu Allahumma rahamhu Allahumma afa'anhu in na rasulullahi za a yi mara haka dukkan su kirari suka yi masa kai kan mara kai wa Allah godiya sai na umar mu ce ballagar risala wa addal amana wa nasa al'umma shine fa sallar ake yi kawai za ka faɗi kawai ayyukan da yake kai sallah maka kama gabanka amma wai batun ka roƙa mana mai a wajen Allah to shi kuma wannan karatun ba umarni yake jira ba umarnin da yake jira an riga an yi shi tuwaqqiruhu ne kawai ku girmama shi cikin girmama sai na rasulullah duk abin da ya zo muku in dai ya dace in dai ya dace kuma ke fi dacewa da girmama wannan to shi ya kamata ku aikata to a wannan zamani ba mu da wani abu da zai kai mu zuwa ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in ba zama a irin waɗannan muhallan ba in ba raye irin waɗannan lokutan ba kuma lokutan sun cancanta a girmama su idan muka ce maulidi ko ko ba al-ihtifal bil maulid nabawi mun sani dai a lokacin aka ce al-ihtifal ana nufin al-ihtimam bi shay ka ka ka ka, ka muhimmanta wani abu ka ɗauke shi abu ne mai muhimmanci tabbas rayuwar manzon Allah tun daga haihuwarsa har zuwa wafatinsa abu ne mai muhimmanci a wajen Allah dan girman muhimmancin lamarin har rantuwa Allah yayi da shi la'amruka innakum lati sakaratihim ya'makun idan ku al-mawlid yana nufin makanin wilada ne ba zamanin wilada ba to za mu ta ai makanin wilada shi ma an yi rantsuwa da shi wasil wa zaitun wa duru sinin wa hadha al-balad al-amin ko ko a'a makan na zamanta ga sunan da la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad duka wannan ishara ce akan cewa idan maulidi yana nufin lokacin haihuwa to Allah ta'ala ya yi rantsuwa da shi a cikin alkur'ani idan maulidi yana nufin mahalli na haihuwa to Allah maɗaukacin sarki ya yi rantsuwa da shi a cikin alkur'ani lalle ɗan uwa ƙaunar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine haƙiƙanin abincin ruhi wanda zai cire mutum ya kai shi makamin da duk ibadar da zai ba ta kai shi ba shine makami na ma'iyya makami na ma'iyya wannan ba wata ibada dan duk ibada da za ka yi komai abin da za ka aikata ka san ba za ka aikata irin abin da manzon Allah ya yi ba to abin da zai kai ka inda yake shi ne kaunarsa sai dazu ya karanta mana alburda duk da na san inda da lokaci da sai zai ce mana wani ilimi a cikin tsarin karatun alburda soyayya wal hubbu yaqtaridu al-lazzati bil alani a cikin lamarin kaunan nan in uwa akwai wani magaji da yake zuwa wanda wannan magajin yana da kyau a farkar da tunanin mutane a kansa ina son ma'aikin Allah shin duk abin da ya zo min a zuciya ta cikin ƙauna sai na aikata a'a akwai so akwai abin da kake so akwai kuma ita soyayya Maulana Shekul Islam ya kawo wani hiwar a cikin diwani tattaunawa tsakaninsa da ƙaunar manzon Allah wanda ina maimaitawa a ko'ina duk lokacin da zan ambaci waɗannan baitukan ni ban ji ba wani mawaƙi kafin maulana shekul islam da ya kawo irin wannan tattaunawa kowa yana iya kawo tattaunawarsa amma ka zaunar da ƙauna ku tattauna da kai da ita wata rana dan a samu sasanto tana nema ta dace wani waje ka ladabtar da ita ita ƙaunar ni ban ji a wajen wani ba kafin maulana shekul ibrahim shehu zai bacci sai ya tuna sai na rasulullah da ya tuna sai na rasulullah sai bacci ya tafi kauna ta motsa shi kenan usajil fihi wurqa layli wa dirati niyaman wata bacci ya tafi shi kuma ka'idar sa in lokacin baccin sa wuce to shi kenan kuma sai dai bacci yayi hakuri sai dai gobe in wani lokacin an zo to an zo na goben ma kuma kauna ta ƙara motsawa ta hana yin baccin nan to fa da aka zo kuma sai wani abu ya faɗo a ransa don mu gane maulan mu shekul islam mai tsantsar bin sayyidina rasulullah sai kina ga sahabin ma'aiki ya zo ya ce wa ma'aiki a ƙomu wala arqud ɗaya ya ce zai yi azumi ba zai sha ba ɗaya ya ce ba zai auri mata ba ɗaya kuma ya ce shi zai ta sallah da daddare ba zai ƙara yin barci ba ma'aikin Allah ya ce ba man rage ba an sunnati falaita ne wanda duk yace baya tare da karantarwa ta to baya tare da ita soyayya ta ce kar a yi barci masoyi ya ce a kwanta a huta to wa za a yi wa biyayya a yanzu ita soyayya ta motsa ta ce kar ka kwanta shi ko masoyi ya ce idan baka kwanta ba to kuma ba ma tare shi ce to dalilun alama qaddahani fa innani aratni halun fil midad shadid kai wani lamari fa cikin lamarin kaunan nan ne tsanani kuma ya zo menene ya faru ke laqad harrama al-wajd al-halal muhallilan haraman fa hal hadha al-qada'u qadir al-wajd tsantsar kuna cikin kauna yana nema ya haramta min abin da masoyina ya halatta min shine kwanciya na huta kuma yana nema ya halatta min abin da masoyina ya haramta min shine zama tsawon dare ba tare da an huta ba kauna tana nema ta tsora ni akan wannan tsarin shin wannan hukuncin kuna ganin ya dace kamar tambaya yake to kafin alƙali ya saki hukunci sai ta tofa hukuncin da za a saki dole ne sai ya kasance akan wannan tsarin da nake so na faɗa la in ada an nahjir rasuli fa innani ala nahjihi ma asfa wa halidu in da hukuncin da za a saki ya kauce wa karantarwar manzon Allah to da alƙalin da ita soyayyar kowa ya ji ina nan akan karantarwar sayyidina Rasulullah la Allah yanzu zai ce yanzu kuma shawar tsakanin kai da kauna ake jin ku haka kai da tun a baya kake cewa sulitu binirari siyaki a abada yau kuma muke jin ku kuna jayayya da kai da ita ce a'a ba haka bane asira garani aini tun fil azal tun a alamul zarri ayyama siba wa ya qad madatko tun a wannan alamun zarre ni da ma can mai san manzon Allah kuma yaƙi ma aka yi san annabi ya ribace ni na zama ribataccen sa asira gara ni ribataccen ƙaunar manzon Allah la azalu mutayyaman ban gushe ba ina kankan da kaina cikin biyayya ga sayyidina rasulullah amma dai ina faɗa wa ita ƙaunar wa anna da khairul khalqi lastu aidu idza fara khairun nadi tirtu wa ra'ahu wa in halla yawman fal masiru ma'idu in dai akan sai na kauce wa karantarwar masoyina za a yi ƙaunar soyayya ƙaunar ita ma mun yi faɗa in masoyina ya tafi zan bi bayansa in ya tsaya ni ma tafiyar samun nisa wannan fa shine kauna a wajen Maulana Shekul Islam yana kawa wannan gaba sai ya ja mayafinsa sai ya yi baccin sa wato shi baccin ma baccin ma sai an samu wani manhaji daga hadaran sai na Rasulullahi ta kuma a kwanta a yi bacci wannan shine manhajin da shewa yake goranta mana a ta yana in ba a kai kuke ba kar ku ƙara tsammanin muna tare وآل زماني كلهم فاز راكيا سوى من قلال هذه أسير هواي duk mutanen zamani na kowa zai samu tarihi amma wannan nahajin nawa wannan karantarwar tawa wai wanne ne nahajin na kai ce tsarin manzon Allah duk wanda ya kauce yace shi ba zai bi wannan tsarin na manzon Allah ba to ya zama ribataccen son zuciya babu ni babu ki za ka cikakken dan faira cikakken dan faira za ka same shi ne bin sunna sayyidina rasulullahi ne idan kana so ka ga hakikanin masoyin shi Ibrahim a cikin dan fairarsa shine wanda sau da kafa yana ban sayyidina rasulullahi sau da kafa yana bin rayuwar manzon Allah to wannan shine a alamin da zai nuna maka wani dan faira ne amma abin da yake koma bayan wannan baya nuna cewa mutum dan faira ne duk da na san a wannan zamanin makaris din mu na ganewa faira suna da yawan gaske kowa ya kintaci nasa amma shi ma'abocin faira ya faɗa mana ya faɗa mana hatta shehunan mu hatta shehunan mu da ake so mu wa biyayya za mu musu biyayya ne akan wannan tsarin cewa wal a'lamu qadatul liqafmi nazijina litafsil ladhi yaqfu duna mirad jagororinmu shekunanmu ana so ne su zanda mana wani madubi na kwaikwayon sunna ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kabi wanda yi manzan Allah kabi wanda yi manzan Allah ka'ida ta mafhumul mukalaba ko to wanda bai yi manzan Allah ba fa kan nabi shi wannan shine sakon malam mushe Ibrahim ɗazun nan muke tattaunawa da sai malam Sheman Tijjani nake ce masa yana daga daga halin da muka afka a yanzu dan faira a sa shi fada fada da karantarwar manzon Allah ya yi tsammanin cewa wani abu ne faira babin manzon Allah ba ko ko wani abu ne da zai yi ado da shi babin sayyidina rasulullahi ba har ma ta kai ga zaka ji ana cewa shegunnai su a yi musu biyayya a cikin kowane irin hali ko mallifu nafsaka fala tu dabbari ko kuwa wancan wancan wala tu khalib walau bana fasad ra'ayi wa kun dawama zaktisa ai shehi ko ya kauce da karantarwar annabi ko da ra'ayinsa fasadi ne kuma biyayya wannan da yawa haka ake karantawa haka ake faɗa wa muridai kuma ƙarya ne kuma ƙarya ne. Ra'ayi akwai inda yake shiga a cikin addini, akwai inda ba ya shiga. Ya tura ma'azum na jabal je kai man ka je ka yi da'awa. Da me zai hukunci? Yake da me za ka hukunci ke bi kitabillah. Idan ka rasa hukunci a cikin littafin Allah bai ce bi sunnati rasulillah. Idan ka rasa a cikin sunna bai ce ajtahidu bi ra'ayi. Idan ka ji ar-ra'ayi ya shigo cikin zanniyat ne. wai shehi yana a cikin zanniyat yana da wani ra'ayi wata fahimta ya karanta wani hadisi shine dai irin abin da Imam Shafi'i yayi a Iraq zo ka ja sallah a zo ayi alqunutu sai ce to alqunutun mu kowa ya riga ya sani mu ta mu a Masar muna bayyana alqunutu amma a nan a Iraki shi wa Imam Abu Hanifa ya ce sai a koyar alqunutu da ya zo iraki sai mutane suke jira a ga yau za a ga yadda za a yi da imamu abu hanifa yau za a kanne tsarin hanafiya a garin nan imamu shafi yana zuwa sai ya bar tsarin mazhabinsa sai ya koma tsarin mazhabi na imamu abu hanifa aka ce masa ya ka aikata ka shin ka bar taka mazhaban ne ka koma wata sabuwar mazhaba yace ina san a garin mu ina zaune ina karantar da duk abin da Allah ya sanar da ni wannan bawan Allah duk hidimar da ya a cikin rayuwarsa in zo garin sa na kasa girmama shi ta ta cikin zanniya za ta iya sallama wa shehi yana ganin wani abu cewa ga fahimtar malaman daidai bai dace ku yi jayayya da shi ba amma a cikin qatiyat shehi ya ce karka yi sallah shehi ya ce ya dauke ma azumi shehi ya ce ya dauke ma wani abu da Allah ya farlanta ma wannan ƙarya da ba maulama shehi Ibrahim ya karanta ba ‘Yan uwa, wannan shi ne mizani na ƙaunar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a wajen maulana shekul islam ɗazun nan an karanta mana wa wanzu sifajil mustafa har da yawa irin gorin da ake mana yan fara ana cewa ai hakikanin son manzon Allah shine bin sunnar manzon Allah ai inda za mu karanta baitukan da ke cikin diwani akan abin manzon Allah la Allah shine faɗan magana sai ya gaji da sauraron mu ومن بصفات المصطفى آل كله حياة وموتا نال عزا مبدلا فيا رب جبريل الأمين فثبتا على سنة الهادي قلوب أولئك فيا رب فاجعل لي وحزبي صراطه ولو كان قبض الذنب في كفناته تمسك بأذيال النبي متابعا مذاهبه والمؤلفات فلا لا عن الدين غير الذكر والسنة التي عن المصطفى كحد وتلك دوائك ko kuwa muradi rabbul din wa sunnati allati taja'ala al aqwam fi kulli qaryati kika ga jinan maulana sai ibrahim yana magana akan sunnar manzon Allah duk yawan da yayi duk yawan da yayi zai yi wahala sai ibrahim ya je wani gari ya ce na zo zan kira ku zuwa ga dariƙa sai ya ce na zo kiran ku zuwa ga addinin musulunci to ɗan uwa mizani na ƙaunar manzan Allah a wajen mu ɗan faira ya zama wannan shine mizanin aikin mu na gaba shine yaƙi wajen karewa martaba sayyidina rasulullahi wanda ita ce abin da amanar tijjani ya ƙara maimaita mana a wannan waje wannan zamanin yana cike da tsari na da'awa daban-daban wanda wajen maulidanmu ya kamata ya zamanto ɗaukowa irin waɗannan masa'il ɗin ko yaya muna tattauna su misali matsala mashuriya musamman a wannan shekarar ana ta yawan yada ta wasu daga malamai suna cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iyad billah yana yin ijtihadi yana ijtihadi idan dai ijtihadi har ma yana iya dacewa kuma yayi kuskure wannan sanannen magana ne an yi rubuce-rubuce a kai kuma da ƙarfi da ƙarfi kai har ma an zo matakin da ake kalla wanda ma bai fahimta ka ba to kamar shi ne wawa wanda bai fahimta alkur'ani ba ga yadda muke cikin tsari na matsaloli malami zai karanta alkur'ani wanda alkur'anin nan shine mafi kololuwan littafi da ya nuna mana girman sayyidina rasulullahi amma a karanta alkur'ani ai wata fassara wanda hakikanin wannan fassarar batanci ce ga manzon Allah ya kamata maulidin manzon Allah yana ɗaukowa irin waɗannan masailin yana tattauna su hujjojin da za a yi amfani da su wajen ruɗa kwakwalen mutane kamar ba zan iya kiyayewa ba akwai mashhurin malami ya kawo dalilai da yawan gaske na hujjarsu ta ijtihadi yana cewa akwai wurare da yawa cikin alƙur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hukunci akan waɗansu al'amura ya dawo ya gyara masa wanda wannan gyaran yana nuna cewa yana ittihadi yana kuskure Allah ya gyara masa sai ka kasa gane ina fahimta sa da ma yanzu anil hawa in huwa illa wa'yi yuha kai in aka ce a ai ya samu wani ra'ayi ya karkace akan so ina fahimtar ka da ma dalla sahibukum wa ma gawa manzon da Allah ya tsarkake zatinsa gaba ɗaya. Idansa ma zagal basar wa mata. Tunaninsa Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya ya tsarkake shi. Ta haka ba wani abu da zai zo daga gare shi wanda zai zama kuskure. Kaɗan daga ciki. Za a tafi an je yaƙin badar an dawo. An kama ribatattun yaƙi. an ɗaɗɗaure su daga baya aka zo aka karɓi fansa karɓan fansa da aka yi ya biyo bayan tattaunawa da yawa sai na rasulullah ya shawarci sahabbansa ya za mu yi da waɗannan ribatattun ya rasulullah yadda ka gani a a shawara nake nema a wajen sai na abubakar yake mu karɓi fansa sai na umar yake a'a mu kakkashe su Abdullahi bin Rawa yace a sa su cikin wani rami mai jefa mu dari da tattu da zai rike a hannunsa ya karɓi fansa har sai ya tsarna na ƙasa wato an kaskace su gabaki ɗaya kuna neman jin daɗin duniya Allah kuma yana nufin ku nemi jin daɗin lahira ai daga lokacin da aka ce turiduna za ka gane ba da manzon Allah ake ba turiduna aka ce ba turidu ba kuna so suwa kenan ku da kuka kawo shawara amma jinnin da abin da yake cikin wannan ayar da abin da zai zo bayan ta laula kitabun min Allah sabaka duka har na gabanta da baki da magana ce akan tsarkakewa shi manzon Allah ne dalili ko akan cewa an tsarkake manzon Allah cikin wayannan ayoyi shine shi sai na rasulullahi an umarce shi da yi shawara da sahabbansa wannan a cikin tsarin wahayi yake a cikin tsarin wahayi yake ba lokaci wadatacce amma da cikin wannan akwai tsari na istirategiya na da'awa akwai abin da Allah madaukakin sarki yake yana yana faɗa cikin alkur'ani kawai ana mu'amala ne da kwakwalen mutane daidai matsayin su amma baya nufin nan da kake tsammani a zahiri a hankalin haka al'amarin ne shawara aka ce yayi yayi shawara da su aka tsaye da hukunci shi kenan shi abin da ya faɗa daga hadara na Allah madaukakin sarki yake da sabon hukunci zai zo sai aka ce to ga yadda za a yi wannan baya nufin cewa manzon Allah ya yi wani abu wanda yake kuskure ne a Allah madaukakin sarki da kansa zai ba da umarni kuma daga baya ce wannan umarnin ya tashi da kansa ma nan sakmin ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw misliha to in a irin wannan tsari ne akwai wancan wahayi da malaika Jibril zai zo da shi akwai kuma wahayin da aka sa manzon Allah a cikin burci da haka abin da ya umarta a nan sai zama kuma a ƙarshe ya ma ji daidai ɗin fakulumin maganin tun halalan fajiba aka halatta masa abin da ya aikata ɗin sai aka ce daidai ne an ma yaba masa wannan ayar ba ta nufin manzon Allah ya yi istihadi ya yi kuskure sai ayar da akwai ban takaici ma a ce tana cikin misali shine afallahu an kalima ajinta lahu sai yana da abin ban al'adabi a ce tana ci wanda mu a cikin ɗaya daga cikin ayoyin da muke kallo ta yi jawabi akan girman matsayin ma'aikin Allah. Afallahu anka. Za a je yakin tabuka sun kawo masa uzuri kuma uzuri na kowa ya karanta an san dai yakin tabuka shine kusan a ƙarshe ƙarshe aka yi shi. An riga an ba shi dama duk wanda ya kawo uzuri ka tarbi uzurinsa an faɗi kuma jerin masu uzurin marasa lafiya guragu da mata da sauransu. Suka zo suka nemi uzuri manzon Allah ya ba su bayan sun tafi. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa zai tabbatar da waɗannan munafikai ne sai Allah ta'ala ya ce afallahu anka ba wani magana ne akan cewa ya ta'a su waɗannan ɗin ake so a tona wa asiri amma ne lafazin afa yake ne afallahu anka yana nufin kayan laifi Allah ya yaɗe maka ko kadan ba ta yake nufi ba a nuga afallahu anka akramaka Allah na mulafafa azzaka Allah akramaka Allah tsantsar tautasawar Allah tsantsar tautasawar Allah shine abin da Maulana yake fara wato kafin da ba za a fara magana ce lima azinta lahu da za a faɗa masa haka sai ran sai fita saboda girman Allah da yake gani amma sai aka fara da lafazi mai tausasawa afallahu anka wanda yana nufin akramaka Allah wato girman ran kai dade kamar kai kai ne zaka je fara zaka yi magana da sarki ba wai kana zuwa domin zama kun a ba haka ba ran sarki ya dade Allah ya dade ran sarki sai an yi sarki kirari an dinduna masa sai kuma a ce to amma mai martaba abu kaza da kuka yi mu muna ganin abu kaza sai Allah ya ce a wallahu anka ran kai dade ya rasulullahi lamarin ka ya buwaya waɗannan yadda ka musu izini ai ba mamata musu izini ba to da ma munafikai shi ke na faranta a sai aka ta yi intihari ya kuskure wanda ta zama ada hawa amar shi ne alamar da alaka sadara ita ma tana cikin alamar da alaka sadara ai dan ne za ta wa wada'ana an ka wuzra tunda an ce wa wada'ana an ka wuzra to ai zunubi ne a bayan ana faɗa ana fassara ba ɗan uwa ba wai ina ina haskaitowa ne ba don kai ba don mu gane girman al'amarin don mu tashi aiki da gaske idan muka bar irin wannan karatun yana yawa cikin al'umma shine bala'in da ake mana magana a mutum ya tashi ya wayi gari yana ganin cewa manzonsa yana kuskure ana gyara masa to ai kaga babu wani sauran mai girma a cikin al'umma wa wada'na anka wizra bil alwizr inna sanulki alaika wannan saƙon da aka aiko maka mai nauyin nan mai nauyin nan wanda idan da za mu sauke shi lau an zanna hadal qur'ana ala jabal la ra'aita ku kashi a mutasaddian min kashkatin lahi duwatsun duniya in muka tara su gaba ɗaya sakon nan ba za su iya ɗauka ba amma kai dan isarka sai a kawo sakon ya sauka jikinka kuma ka iya ɗaukansa wanda gashi nan muna kallo yana kan raƙuminsa za a fara aiko da zaɓo za a ga raƙumi ya yi ƙasa ba zai iya ɗaukansa ba akwai ayar da dan girman dalalarta da isarta mala'ika jibril kadai ma ba zai iya ɗauko ta ba ta man nauyi sai da aka tanaji mala'ika dubu saba'in suratul al'a aka yi tanjire ne wannan ya kama ta wannan ya kama ta aka ɗauko ta gaba ɗaya wa za a sauke wa shi kadai kuma a kawo a sauke masa ya yi kwambatin ɗin saƙon a maida shi daidai bayi cikin da zamu mu za mu iya ɗauka aka ce to ai an sarayar a haɗe sa wa za'ana an ka hijrak ɗan uwa mu girmama sayyidina rasulullahi mu girmama sayyidina rasulullahi ba zan rike lokaci masu tarin yawa ba gaskiya ina jin nauyin su shehi matuƙa da gaske Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana Allah ya ƙara mana kadar wannan Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la da shek afam wala na shek alhamdulillah wala na shek
Alhamdulillah, yana da saka da alkhairi. Na san wannan abin ya zaburar da zuciyar masoya. ‘Yan kuwa, mu tsara nauyi sai nauyi ya zama nufin na Rasulullahi. Wannan shi ne sabai da Wallahi, mu kiyayi sauraron waɗannan dillalai shaidan wanda Allah ya ga dama ya zuwa a wannan zamani. Abin takaici idan kana duba platform na WhatsApp na ‘yan uwa ‘yan ɗarina ‘yan faila sai ga ana zubo maka irin wannan magana. Da ka buɗe sai ka ji zazzaɓi ya kama. Wallahi mu kai wannan abu. kamar muna tayawa ne cikin yaɗa wannan musifa kuma shi ya sa bala'uka suka yi mana yawa ta ko'ina ya zama wajibi ‘yan uwa mu tsaya tsayin daga shi ne amfanin wannan haɗuwar tamu mu gaya wa kanmu gaskiya a